Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرته وبإله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من سرارون فسر wanda ya daidai da ashirin da takwas ga rabi'u sani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara a karo na goma sha takwas duk wanda yake sauraron wannan karatu a duk inda yake yana da tambaya na iya tuntuɓar malam a waya kamar haka sifili takwas sifili biyu biyar biyar tara takwas tara uku uku Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin asalamualaikum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالزور a dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai yake bukatar komai da komai a wurinsa a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuddalalu wal ikrami a yan uwa yau za mu tashi a kan baiti ɗaya wannan baitin ko shi ne shebra yana cewa a wafina rijalu sabiquna ya kamata mu san menene ma'anar suwaye rijalu kuma suwaye sabiquna menene ma'anar sabiquna dan ya zo cikin alqur'ani wa sabiquna sabiquna menene aikin su ko me yaya darajar fiki to wannan shine maganar da zamu yau بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وعونه شو يشي وفينا واتونا نفي جماعة مو كم فيلا شنو معنى وفينا wato a cikin jama'anmu ‘yan faila ana samun rijalu su ne ne rijalu su ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah su ne allazina ittasa Allah bi ma'rifatihim wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye wa kanshi sanin su bai yadda wani san su ba in ba shi ba wala ya zaro hakikatu ma bainahum wa bainahum Allah tabaraka ta'ala bai bayyanar da abin da ke tsakanin shi da su na hakikanin abin da ke gudana ba ila al-hafazatul kirami zuwa ga raqibu da atibu ko su ba su san me ke tsakanin waɗannan bayi da Allah ba ومن سواهم بل لن تناولوا سوء hatta ya kaulu hatta hadu da Allah tabaraka ta'ala fa hum shuhada'il malakut su ake kira shuhada'il malakut a'la shahidan wato malakut a'la to su ne wato shehu ke fadi su ne sa'a yace rijalu sabiquna ma'anan sabiquna ai almuqarrabuna hala tahaqquq bil wujud al haqqani ba'da al fana'i shine ma'anan sabiquna wato waɗanda suka zama makusanta cikin halar Allah tabaraka wa ta'ala yayin da suka tabbata da samuwan nan ta gaskiya bayan karewa ga barin zatin su shine magana a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sintani jami'an min ummati wani rukuni yana cewa a sullatayn as-sullatayn min ummati baki ɗaya waɗannan tawaga guda biyu da Allah tabaraka wataala ya faɗi sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin annabi ce dukkan su al'umma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan wannan Bolan mu shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda ya faɗi cikin aljami'u li maftaraka yake cewa sullatun min al-awwalin hum ashabu rasulillahi waɗannan sullatun min al-awwalin ba wasu bane illa sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama وسلة من الآخرين هم أصحابنا سلة من الآخرين سوكو صحابا من كوكا كوكا سو صحابا من ودنا تو أنا صاحب الفيلة التجانية قدس الله سره وجزاه الله خيرا واتو أشكن كاشو الإلباب بيزونا ورد بيشي النبي ياتي سلة من الأولين أصحابنا شو تجاني سلة من الآخرين أصحابنا sai shi wuce to a nan fa alƙalami na yana jin kunyan ya rubutu dan akwai ishara ɗaya da ta rage amma alƙalami na yana jin kunyan ya rubutu sai ya ajiye wani baiti guda ta kawo fi sirri asrarun biqaqul ladifatun turaqu dimana jaharatan lawbiha buhuna wai a cikin asiri akwai asirai da za mu dan fasa ɗaya daga ciki to da jinin mu ya halatta gaban jama'a a cikin waɗannan asirai guda biyu to akwai wato akwai wasu asiran da suka fi waɗannan yawa amma kuma ware su ba zai yiwu ba dole mai shiru in ji shehu to a nan ka lura wa fina rijalun sabiquna maganar in ka lura sahu uku ne as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sannan sullatun min al-awwalina to wannan wasabiquna wasabiquna sabiquna sune mafi daukaka akan dukkan waɗancan tawagar guda biyu idan mutum ya lura da abin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗi to zai ga ma'anan wasabiquna na farko su ake cewa almuwahhiduna allazina sabaqul fariqaini wa hazul alamaini bil fana'i fillah su ne waɗanda suka kadaita Allah tabaraka ta'ala suka gabaci sullatun min al-awwalina suka gabaci sullatun min al-akhirina suka tattaro duk abin da waɗannan tawagaji suka tattaro ta hanyar fana'i cikin zatin Allah ba ta hanyar dabararsu su ba to sabiquna na biyu su ne waɗanda wato suka samu su ne allazina la yumkinu madahahum wa ziyaratu ala awsafihim su ne waɗanda ba zai taɓa yiwuwa ba ka yabe su ko kuma ka ƙara a bisa sufofin da Allah ya yi musu dole ka bar su yanda ka gan su kawai zagi ba zai cin musu ba yabo ba zai ƙara musu komai ba su suna nan yadda sun riga sun cika dam ba su raguwa ba su ƙaruwa zagi bai rage su yabo baya ƙara su suna nan yanda suke to su ne Allah da barka ta rage cewa ulaikal muqarrabuna su ne wato a halin tabbatuwa da samuwan nan ta gaskiya bayan karewa cikin zatin Allah fi jannatin na'imi jannatin na'imi wato ni'ima na sanin Allah tabaraka ta'ala al muta'alliqatu bi shuhudi zatin lahi shi ne ma'anan jannatin na'imi dan dama aljanna biyu ne wa liman kawo maqamar rabbihi jannatani duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji aljanna ji za a bashi jannatul ma'arif wa jannatul zakharif aljannar ƴan mata da aljannar kujeru wannan aljannar itatuwa da ƙoramin giya da na nono da na zuma da sauransu wannan kuma aljannar kujeru ne maratibul aliyya aljannar shuhudin zatin Allah ne kawai anan tira ake da ubangiji tabaraka wa ta'ala can kuma wasa ake da ƴan mata to wannan shine wato wannan wannan wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun to in duk bayanin nan da muke wata kila kai hankalinka bai yi wurin ba baka gane me muke nufi ba to ka saurara da kyau yanzu zaka waraka daga dukkan abin da yake damunka ga wasu ayoyi ka saurare su da kyau Allah tabaraka ta'ala yana cewa ma nan sahmin ayatin aw nunsa na ati bi khairin minha aw misliha ba mu taba zuwa da wata aya ba mu kawar da ita face mun zo da wadda ta fi ta ko ce daidai da ita in ka ce ya za a ce as-sabiquna as-sabiquna suna gaba da sunnatin min al-awwalin kuma suna gaba da sunnatin min al-akhirin sai mu ce maka Allah ne ya ce ma nan sak min ayatin aw min zana atul khairin minha aw misliha sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce fa zawiyatu Allah bi qawli yuhibbuhum wa yuhibbunahu a zamanin sabon ne Allah tabaraka ta'ala ke gaya musu da sannu Allah tabaraka ta'ala zai zo da waɗansu jama'a waɗanda suke san Allah Allah kuma yake san su sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce fa qad wakkalna ja qauman lazu da bi kafirina wannan musuluncin da imanin nan da isan nan da annabi Muhammad ya zo da shi da sannu za mu danka shi a hannun waɗansu jama'a waɗanda ba su kafirce abin da annabi ya zo da shi ba to sannan Allah da barka ta'ala yace wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim sannan yana cewa idza jaa nasrullahi wal fathu sannan yana cewa wa yakhluqu ma la ta'lamuna to anan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace to fa huna isharatun biman nawwara Allah basiratuhu tu'ayyidu ma taqaddama wa ilayka istikhraju wa sallim taslam to anan fa akwai ishara ga wanda Allah tabaraka ta'ala ya haskaka idan zuciyarsa wacce za ta karfafe shi gano bayanin da muka kawo a baya amma ba za mu buɗa maka ba ya rage naka ka buɗa ka gane ka ware ka sallama ka aminta kai in kari ka mutu ba imani to mun gama da aya za mu shigo maganar hadisi akan wannan da'irar tamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa masalu ummati masalul madai la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu in wani ya ci kai ya za ka zo ka ce mana asabiquna asabiquna sun fi sunnatun min al-awwalina wa sunnatun min al-akhirina sai mu ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin al'umma ta misalin ruwan sama ne babu wanda ya san wani ruwa ne ya fi alkhairi na farko ko na ƙarshe haka annabi ce babu wanda ya san ruwan da ya fi alkhairi na farko ne ya fi alkhairi ko ko ruwan ƙarshe ne ya fi alkhairi sannan in baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yudrikanna al-masih min hadhihi al-ummati aqwaman innahum lam yuslukum aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum sallallahu alaihi wasallam yace wallahi al-masih zai zo iriski waɗansu jama'a daga cikin al'ummata wallahi waɗannan jama'a da zai samu yanda kuke haka suke ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku sabai fa annabi ke gaya su wane ne waɗanda almasihu zai zo ya tadda ɗin su ne wa sabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna wannan hadisi ne ba la yudrikanna almasihu min hadhihi al-ummati aqwaman innahum la mithlukum aw khairun minkum aw khairun minkum aw khairun minkum wallahi isa almasihu zai zo itar da waɗansu jama'a daga cikin al'umman nan tawa yanda kuka gan ku a gabana sabban nan haka suke kai ko kuma ma wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku wallahi sun fi ku annabi ya ce walan yukhzi Allah ummatan ana awwaluha wal masihu akhiruha Allah ba zai taba kunyatar da al'ummar da ni ne farkonta almasihu ne karshen ta ba kai a wani hadisin ma sai ce sayati zamanul lil amil fi ajr 50 sannu wani zamani yana zuwa wanda ya aikata aikin biyayya a cikin wannan zamani za a bashi ladan mutum hamsin idan mutum ya nafila raka biyu to nafilan mutum hamsin za a bashi in yi sadaka sadakan mutum hamsin za a bashi duk abin da ya na alkhairi ladan mutum hamsin za a bashi sai sahabbai sai suka ce minna au minhum ya rasulullahi shin mutum hamsin din nan mutum hamsin irin mu sahabbai ko ko irin su sai manzo Allah ce bal minkum mutum hamsin irin ku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خير أمتي أولها وآخرها وفي الوسط الكدر فيي الأمة تفرقو دا كالشي أتكير الأمة أنن قرآت تكي shi kuma mai wannan da'ira yana faɗi na cewa zamani ɗalƙul waje gairu mukaddar kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa bil wasa'il kadaru shi kuma yace zamani ɗalƙul waje gairu mukaddar to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa da yudrikanna isa ibn maryama fi ummati khalafan min hawarihi na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa wallahi almasihu zai zo itadda wato waɗansu mutane daga cikin al'ummata waɗanda za su zama khalifofin hawariyawansa ba zai cewa ba in yazo zai tadda su kamar yadda ya tadda wato ya bar waɗannan hawariyawa nashi da ya tafi ya basu sannan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu da'ifatun min ummati zahirin ala alhaqi ila an yati amrullahi wato waɗansu ɗa'ifa waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su bushe ba a bisa zahirin gaskiya har al'amarin Allah ya zo musu wato mutuwa alkiyama har alkiyama ta zo su suna nan akan wato ainihin zahirin gaskiya sannan sayyidina muawiya Allah ya ƙara mai yadda kar wani yaje da ina na ce muawiya na ce Allah ya ƙara mai yadda shehu tijjani ma in ya ce muawiya na cewa radiyallahu anhu sai da abdul qadir jeli a cikin dunya in ya ce muawiya zai ce radiyallahu anhu ahmadu rufai in ya ce muawiya zai ce radiyallahu anhu ibrahim ad-dasuki in ya ce ibrahim in ya ce ma'auya zai ce radiyallahu anhu ahmad al-badawi in ya ce ma'auya zai ce radiyallahu anhu ibn arabi lahati a fiyat al-makkiyya duk inda ya ce ma'auya zai ce radiyallahu anhu amma in ya ce in aka in shi wata jani ne magana ma'auya a cikin irshadatul rabbaniya sharhin hamziya zai ce radiyallahu anhu in ya zo kan yazid dan sai ce fala anatullahi alaihi to sai da aka sayyidina ma'auya radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na yana cewa la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala zalik abinda ma'auye ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na ina cewa al'ummata ba za waɗansu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba suna tsaye akan umarnin Allah wanda isaba musu ko ya wulakanta su ko zage su bai taba damun su ba ha kuma wanda ya wulakanta su ko ya saba musu shi ma ba zai taba damun su ba har al'amarin Allah ya zo musu shine mutuwa ko alkiyama suna nan akan wannan zahirin gaskiya da suke kai sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tazalu qa'ifatun bil maghrib ya ƙara shi da wancan bayanin ibn arabi al-hatimi da yazo fassara wannan aftuwatul makkiya sai ce kai ka san dalilin da yasa annabi ya ce la tazal ta'ifatin bil maghribi aka ce ba muka ce ba mu sani ba sai ibnu arabi ya ce li'annahu mahallul khatim wal khatim li'annahu mahallul asrari wal khatim domin anan ne za a samu khatimul awliya'i qutbul makatumi anan ne za a samu khatimul awliya anan ne za a samu sahibul faidati anan maghrib dalilin da yasa annabi ya ce la tazal ta'ifatin bil maghribi waɗannan mutanen da muke magana ba suna gani yaran hanji ne kar mu ji maganganun su wani iri haka duk abin da za su faɗi sai sun gani sannan suke faɗi ibn arabin nan ne ke faɗi ke cewa kowane ɗan ɗariƙa ya hutar da kanshi duk abin da munkiri zai faɗi zan rubuta duk hujjar da za a bashi ma zan rubuta saboda kowa ya je zikiri kurum saboda ka madarrar doma dal inkaru haka shi ibrahim ibn malam shehu sani kafanga wani abu ya faru ya ce shi kai mana izini ne raddi shi ce madan raddi wa madan inkaru raddi ya wuce inkari ma ya wuce masu inkari suna maimaita abin da wasu suka faɗi ne masu raddin ma maimaita abin da wasu suka faɗi ne saboda kowa ya je zikiri ko ya salati kawai ga annabi to sannan a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi yace a wani hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إنه سيظهر العلم في آخر الزمان ويقبل, ويقبل الناس على أمر الله حتى تتم حجة الله على عباده wato da sannu wani irin ilimi zai bayyana a ƙarshen zamani mutane da wannan ilimin za su dinga fuskantar Allah tabaraka wa ta'ala ba za su gushe ba akan wannan har sai hujja Allah ta tabbata akan su to shi ne ma'anan wannan da shi yake faɗi wa fina rijalun sabiquna sabiquna su ne waɗanda suke kan wannan hadisan da muka zalo to muqarrabuna din nan su ne wato allazina tawallallahu qabd arwahihim bi yadihi su ne waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya jibinci karɓar ransu da hannunsa bai sa mala'ika ya karɓar ransu ba su waɗannan sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna Allah zai turo mala'ika wata rana mala'ikan mutu ya zo ɗauki ran ɗaya daga cikin irin wannan ya nemi ran ya rasa shi kenan sai koma ga ubangiji ce cewa ba wannan da aka ce ɗauki ran shi a banga inda ran yake ba shi kenan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ka bar shi na wani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya karɓi ransa da kanshi shi ne za ka je na faɗi huwallazi ta waffala musa hina mautaha to Allah tabaraka wa ta'ala ke to akan waɗannan mutanen ake magana to sannan a su waɗannan sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun su ne waɗanda yake wato jukkunan su sun yi daɗi saboda daɗin ransu da yake cikin jikin yawan ambatan Allah da yawan tafakkuri da muraqaba da muhasaba da yawan wato zikiri da ruhin su yake yi to ya jiyar da jikin daɗi shi ma to wannan shi ne a takaice wannan ma'anan wafina rijalu sabiquna su rijalu din nan suna da yawa akwai farko waliyai baki ɗaya su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu sannan akwai akhayaru su ɗari uku da sha uku akwai niqaba'u su ɗari uku akwai mujaba'u su saba'in akwai abdalu su arba'in akwai rajabiyuna su talatin waɗanda muka taɓa yin magana su ɗin nan wani maulidi cikin watan rajab a nan wannan zawiya sannan akwai budala'u su bakwai akwai autadu su hudu akwai imamainu su biyu waɗanda duk inda gausi ta ɗaya yana dama ɗaya yana hagu ɗaya ana ce da shi abdu maliki ɗaya ana ce da shi abdu rabbihi duk inda gausi ke waɗannan mutanen suna tare da shi wannan yana daman gausi wannan yana hagun shi su ake kira al'imamai sannan akwai al'urbul gaus shi kuma shi kaɗai ne sannan akwai waɗansu waliya ana kiransu al'ayimma su biyu ne a duniya kaf ba na uku sannan akwai alhawari yuna duk duniya shi ɗaya ne ko ba gausi ba ne ba wanda ya sai hau makamin shi in ba shi ba a zamanin annabi shi ne zubair bin al-awwam sannan akwai rijalul gaibi a duniya su goma ne ba daɗi ba rabi sannan akwai waɗansu wanda yadda ake kiransu azzahiru na bi amrillahi fi amrillahi ko kuma azzahiru na bi amrillahi an amrillahi su ko waɗannan su goma sha takwas ne a duniya ba daɗi ba rage sannan akwai waɗansu wanda ana kiransu rijalul quwwatul ilahiya su kuma su takwas ne a duniya ba daɗi ba rage akwai waɗansu wanda ana kiransu rijalul hannan wal aqbul ilahi su goma sha biyar ne a duniya su ma ba daɗi ba rage akwai waɗansu wanda su kuma daga cikin rijalu ana kiransu rijalul haibati wal talali su kuma su hudu ne a duniya ba daɗi ba rage su waɗannan rijalul haibati wal talali su ne waɗanda suke bawa autadu madadi su suke shayar da ruhin autadu su kuma zukatan su baki ɗaya suna sammai ne ba a sanin su a ƙasa su a sama aka san su a duniya ba a san su ba su mala'iku ne suka san su su waɗannan waliyai waɗanda ake ce da su rijalul haibati wal talali su su hudu ne ɗaya daga cikinsu wato zuciyarsa tana kan wato zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kan zuciyarsa sai kuma zuciyar annabi shu'aibu tana kan zuciyarsa sai kuma zuciyar annabi salihu tana kan zuciyarsa sai zuciyar annabi hudu tana kan zuciyarsa sai bai da aboki a sama sai azra'ilu sai bai da aboki a sama sai jibrilu sai bai da aboki a sama sai mika'il sai bai da aboki a sama sai israfilu tare suke tattauna a kan sha'anin ilimi wanda ya saba magana ilimi da jibrilu don Allah ka ka ka ka ka ka ka buga da shi to waɗannan haka suke to sannan akwai waɗansu waliye kuma su ashirin da hudu ana kiransu rijalul fathi su kuma duk awa su tun da Allah ya su taɓa haɗuwa ba duk awa in wannan ya zo da zarar wata awa za ta shigo zai ɓace wani zai bayyana duk abin da zai taho daga cikin fada daga can halara to sai ya sauko bayan ya zo daga ya sauka a ofishin annabi ya sa hannu a fayil din kowa an turo ofishin qutbul makatumi al-khatibul muhammadi al-ma'lumi an aika cikin shehi halar shehi islam sayyid bailati to shi kuma zai aiwatar da shi akan waɗannan mazaje su 24 ne a duniya kaf su ne suke aiwatar da duk wannan abubuwan da ake gani to sannan akwai waɗansu waliyai su bakwai a duniya ba daɗi ba rigi ana kiran su rijalul ma'arijul ula sannan akwai waɗansu su waɗannan tun numfashi sai sun yi miraji sun dawo tun numfashi inda suka ja numfashi to sun tafi sannan su dawo ana kiran su rijalul ma'arijul ula haka suke to sannan akwai waɗansu waliyai su kuma ana kiran su rijalul rijalul tafil asfali su ashirin da ɗaya ne a duniya ba daɗi ba rigi akwai waɗansu kuma ana kiransu rijalul imdadil ilahiyyi wal kauni su ko su uku ne a duniya ana samun mata a cikin su akwai waɗansu kuma ana kiransu rijalul qahri duk bala'in ka in ka kuskura kai arba da su ko kai karfe ne sai ka saurara musu su komai suka sa gaba sai sun yi rinjaye ana ce da su rijalul qahari ana samun mata su ma a ciki ko da ita shi kadai ne ma a duniya shi shi shi- wannan rijalul qahari ba ba a ba a yin su da yawa imma a yi mace ɗaya imma a yi namiji ɗaya wani lokaci a same ta mace ce wani lokaci kuma a samu namiji ne to sannan akwai waɗansu wani ana kiransu ilahiyuna rahmaniyun su kuma su uku ne akwai wani wali shi kuma shi kadai ne ana kiran shi murakkabun muntazibin ba wanda ya san ubansa har ya koma ga Allah yanda Allah ya samar da Annabi Isa kai ke samar da shi duk zamani shi kadai yake zuwa kuma daga makabarta yake fitowa daga kabari zai fito ba wanda ya san daga ina yake har ya koma ga Allah ko ba wanda zai san ubansa sannan akwai wani waɗansu wali akwai wani wali shi ma shi kadai ne ana ce da shi saqiqur rafafi ibn saqid al-arshi babu wani da ya kai shi tsoron Allah bayan gauki a duniya saboda tsoron Allah idan zai ci abinci in abincin ya kai loma goma to da kyar za a samu loma hudu ta shiga bakin shi sauran duk faduwa za su saboda karkarwa in ya tafiya ɗaya biyu zai faɗi yasa bai shiga cikin jama'a sannan akwai wasu waliyai su biyu a duniya ba daɗi ba rigi ana ce da su rijalul gina billahi su ba abin da ya dame su da sana'a sai dai a je a yi ta magana ai ba za kasuwanci ai ai ba kaza ba kaza ana kawo musu kaza ne ana an tare su ta zargi wani ya ɗauka ai hadiya ake ba su a'a sunan su kenan rijalul gina billah ko duniya za ta mutu sai sun ci abinci daga tafka Allah suke ci ba abin da idanunsu da sana'a ko ba sa maula ba abin da ya dame su da hadiyarka in ka kawo kai zaka raba su irin waɗannan daban suke kuma idan ka zage su sai an shekara saba'in a cikin zuriyar ka ba mana garci ko kwaya da saboda ka mutane su hankali to a waɗannan kenan su biyu sannan kuma akwai waɗansu ana ce da su rijalu ainu tahkim wa zawaid su kuma su goma ne a duniya ba daɗi ba rage akwai waɗansu waliye kuma ana ce da su ƙurra'u akwai waɗansu kuma su su sufiya su sufaye ne su kuma daban ne akwai waɗanda ake kiran su ubbadu ahlul fara'id wal nawazil akwai rijalul ma'i su kuma a ruwa suke wata rana wani ya taɓa zuwa zai shige sai ce kai Allah yana da bayi iri iri ko Allah yana da bayi a ruwa kawai sai ga ruwan yana motsi kawai sai ga wani ya leko da kan ya ce inna lillahi tabaraka wa ta'ala rijalun fil ma'i wa ana minhum in baka sani ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da mazaje a ruwa ni ma ina cikin su sai koma kawai to sannan akwai al'umana'u akwai ahbabu akwai muhaddasu na waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da su kamar yadda ake magana da sayyidina Umar kamar yadda Allah ya magana da sayyidina Khadir shi da shi sannan akwai al-akhillau akwai as-sumara'u akwai al-warasatu akwai siddiquna akwai shuhada'u akwai salihuna akwai mu'minuna akwai muslimuna su ma akwai waliyai daban a cikin su sannan akwai wato Wa- wato akan waɗannan da'irorin da muka ji mun faɗi din nan shine shi Ibrahim ke cewa inna rijalallahi danu bi dukkan wannan da'irorin da muka zana na waliye hawa hawa iri daban-daban shi wace babu ɗaya daga cikin da'irorin nan waɗanda ba su sun kuya mun sun sallama mu babu dukkan su suna biye da ni ne kuro to shine wani bawan Allah ke cewa lillahi rijalun la ya'rifuhum illa al-khaffatu ولله رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة ولله رجال لا يعرفهم لا الخاصة ولا العامة ولله رجال أظهرهم في البداية وسترهم في النهاية ولله رجال سترهم في البداية وأظهرهم في النهاية ولله رجال لا يعرفهم سواه ولا يطلع على ما بينه وبينهم إلا الحفظة الكرام الذين وكلوا بهمز السرائر ولله رجال اتصف الله بمعرفتهم وهم المخفيون تحت حجاب الأنف المغمسون في جهار المحبة والقدس فليس لهم مع غيره قرار ولا أن أف ولا عن أنفسهم أخبار تولى الله آه شأنهم شين الله تبارك وتعالى يقول ومن يتولى الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون yace Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗansu irin mazaje babu wanda ya san su sai hasawa kuma Allah yana da waɗansu irin mazaje babu wato ammawa da hassawa ba su san su ba Allah tabaraka ta'ala yana da waɗansu irin mazaje ya bayyana da su a farko ya ɓoye su a ƙarshe Allah yana da waɗansu irin mazaje ya ɓoye su a ƙar- ya bayyana da su a farko ya bayyana ya ɓoye su a a farko sai ya bayyana da su a ƙarshe Allah yana da waɗansu irin mazaje ya ɓoye su bai bari wani ya san abin da ke tsakanin shi da su ba Allah tabaraka ta'ala har wato rakibu da atidu waɗanda su ake wakkala suke kula da aikin mu sannan Allah tabaraka ta'ala ya mai da waɗannan mazaje su zama wato keɓantattun ma'arfarsa su ne waɗanda suke ababen ɓoyewa cikin hijabin ɗebe kewa waɗanda aka nutsar da su cikin tekun soyayya da tsarki su waɗannan mutane ba su samun natsuwa da wani Allah kai su ma an ka tambaye su labarin kansu ma ba su sani ba balle wani su wata rana wani ya zo neman abu ya zili basani yake cewa ina neman abu ya zili ne sai kamar bai ji shi ba dama bai ji shi ba din sai ci gaba da abin da yake sai ya tafi je yana tambaye wani sani cewa bai gushe ba yana taimako na sai na zama abin girmama a wurin kowa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai a cikin wannan fassarar nan ta wannan baiti na wa fina rijalun sadiquna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake tambayar sahabbai sai da Aisha ita ta rawaito wannan hadisin annabi ya ce atadruna man sadiquna أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة shin ko kun san su wane ne a sabiquna waɗannan sabiquna din waɗanda su ne wato marigaya zuwa inuwar Allah tabaraka ta'ala ranar alkiyama sai sabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo Allah su ne suka fi sani babu wanda ya sani sai su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to barkaci sabiquna kaga idan ka fahimci wannan hadisin to baka bukatuwa yanzu sai an fassara maka wa dina rijalun sabiquna a nan wannan bayanin da annabi zai yi zaka gane su ne sabiquna annabi ya ce su waɗannan sabiquna sun su ne allazina idza udul haqqa qabiluhu su ne waɗanda idan aka ba su gaskiya suke karba ba sa kyamar ko daga wa gaskiya ta za su karba ba sa rena wanda ya faɗi gaskiya sannan wai za su iluhu bazaluhu in aka tambaye su gaskiyar komin ɗakinsa za su faɗe ta kawai sannan wa kamulin nasi ka hukumihin li anfuse sannan suna mutane hukunci kamar yadda suke kansu hukunci yanda in abu ta so za su yi akan kansu to haka za su yi ma kai ma to shine baitin su shi cewa inda na lila qadi khatmu kuma a cikin mu ne aka samu shikamai ka sani cewa khatmu sai ne a cikin duniyar Allah baki ɗaya ba kowane zamani ake samun sa ba dan jiya mun yi karatu mun faɗi sahu sahu sahu na wadda waliyan iri daban-daban akwai waliyan da ma mata ne akwai makamin da mace ce ita kaɗai ne ake yin ta a duniya baki ɗaya duk zamani kuma akwai to shi ne shi hadi zai ce to ka sani ba shi hatmu din nan da maulan mushi ibrahim ke cewa wa inda na lila kaji hatmun kar ka dauka hatmu shi ma irin wancan ne a ce maka duk zamani ana samu ya ce a'a wannan shi kadai ne cikin duniyar Allah tabaraka ta'ala da shi ne Allah tabaraka ta'ala ya cika walittar al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga cikin waliyan al'ummar Annabi mafi girma daga khatmu sannan bayan nan yace akwai wani khatmu kuma shi daban yake shine wanda zai cika wilaya amma shi wancan zai cika wilaya khassa wannan zai cika wilaya amma shi wannan tun daga annabi adamu har zuwa ƙarshen waliyan duniya shine annabi isa alaihi salam to sannan shi annabi isa din nan shi yasa ranar kiyama zai tashi a cikin makami biyu ne za a tashe shi cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan za a tashe shi annabi manzo tare da sauran manzanni alaihi salatu wassalam hatimi dai bai tsaya ba ya ce wa amma khatmul wilayati muhammadiyyati fa hiya bi rajulin min al-arab min akramiha aslan wa bad'an وهو في زماننا اليوم موجود عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحق عن عيون عباده وكشفها لي بمدينة ساعة هاجفا سورة آبر كشفي دب tsakanin da shehu tijjani ba shekara ɗari biyar sai da ya far duniya da shekara ɗari biyar aka yi shehu tijjani amma ka da yake zana shi tuttuttut sai da kai ce to ka sani shi khatimu na wilaya wata take cikin al'ummar annabi Muhammadu shi wancan daga Adamu zuwa ƙarshen duniya shi kuma wannan wato tun daga Adamu tun daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ƙarshe tun daga Annabi Adamu har ƙarshen duniya wilaya hasa duk wanda zai gaji Annabi Muhammadu to bayan sai su jani an raba wannan kofa sai dai ka gaji Annabi Ibrahim ko Annabi Musa ko Annabi Isa ko Annabi Nuhu ko wani abu makamancin amma ba za ka ji bayanin yanda yake za a kodin da suke gadon Annabi Muhammadu din amma ta wata fuska duk za a za ka ji bayanin to yace to shi wannan khatamu din wanda zai cika wilaya ta annabtar Annabi Muhammadu yace wato makami ne na wani mutum daga cikin Larabawa mafi girman Larabawa asali yace kai a zamanin nan namu ma ni na gan shi Allah ya sanar da ni shi a shekara ta ɗari biyar da casa'in da biyar Allah ya sanar da ni shi sannan na ga wata alama wacce take bayansa wacce Allah tabaraka ta'ala ya ɓoye ta daga idanuwan bayi baki ɗaya ba wanda ya san wannan Allah ya yayi min wannan hijabi na gan shi a wani gari da ake ce da shi fa hatta ra'aytu khatimal wilayati minhu wa huwa khatimal wilayati mutlaqa la ya'lamuha kathirun minan nas wa qad talahu Allah bi ahli al-inkari alayhi فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به وكما أن وكما أن ختم محمد صلى الله عليه وسلم نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالختم المحمدي الولاية التي تحصل من الإرث المحمدي لا التي تحصل من سائر الأولياء فإن من الأولياء من يرث إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي وبعده فلا يوجد ولي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى خاتم الولاية yace to da aka yaye mun hijabin nan har sai da na ga wani tambari na walitta hatimin walittaka a bayan wannan khatimul auliya'i shi ne ke tabbatar da cewa shi ne khatimul auliya'i a bisa idlaki baki da wannan hatimi da yake cikin wannan waliyi mafi yawancin mutane Allah bai sanar da su wannan hatimi ba hakika yana daga alamar cewa shine hatimul auliyai Allah tabaraka ta'ala ya jarabce shi da ma'abota insani saboda abinda Allah ikunsa a zuciyarsa na sanin Allah da asirin Allah tabaraka ta'ala sannan yace kamar dai yanda ka san Allah tabaraka ta'ala ya cika annabta ta shari'a da annabi Muhammadu to haka kuma ya cika ainihin walitar karkashin annabi Muhammadu da wannan wali wacce take samuwa daga gadan ainihin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin wacce ka san wato sauran waliyai suna samu ba domin waliyai a cikin akwai ne ke gadan annabi Ibrahim akwai ne gadan annabi Musa akwai ne gadan annabi Isa waɗannan ko bayan wannan khatmu amma fa bayan yayi wafati to ba za a ƙara samun wani wali a bisa zuciyar annabi Muhammadu ba sai shi kadai ya ce to wannan shine ma'ana khatimul wilayah to anan ne zaka gane ashe wato akwai waɗansu waliyai da kake musu gani gani waɗannan waliyai din sun kai makamin khatimiyya irin su da buƙatar jiya ne yana da kyau zaka ji wasu san su baituka da su da buƙatar yayi wanda za su tabbatar maka da cewa ya samu khatimiyya in ka ga kana duba kaman auliya bayan Allah kana ganin sai an ce wani hadin auliya kar hankalin ke tashi in ka duba fitwatul makkiya a farko za ka an sa khatibul awliya littafi ne na khatibul awliya to in ka san wannan karatun da muke magana ba za ka ta hankalin ka wajen taɓa tashi ba su shi wancan khatim shi ka shi tijan khatimul khatim barzakul barazis haka ake kiran huwa al barzakul ala wa usul wasa'il wa yanbu rahmatin wa barul haqiqati to saboda haka waɗannan baitin har zaka ji ma waɗansu daga cikin ruwa suna ɗauka su shi Ibrahim ne shi yau zaka gane mai faɗin baitin ba shi Ibrahim ba shi Ibrahim ba sai an karato girma an manna mai ba dama babban ba sai ka karato wasu maganganun wasu waliye ka jingina masa sannan zai su ka ba ka bar shi yanda yake yanzu daɗi fada an ka naqal gaini fal ainu zahiru fana tuka ainal aini abdalaka lagaina shi da buƙatar jiya yace sakani ilahi min ku'uti sharabihi فأذكرني حقا فهمت بسكرتي رفعت على من يبدأ الهبة الورى فقربني المولى وفقت بنظرتي وجالت خيولي في الأراضي جميعها وزفت لي الكأسات من كل وجهتي ودكت لي الرايات في الأرض والسماء wa alu sama wal ardi ta'lamu tadwati ana kuntu bil aliyad nur muhammad wa fi qaba qawtayn istima'ul ahibati ana kuntu ma'a nuhin ushahidu fil wara biharan wa tufanin ala katti qudrati wa kuntu ibrahim mulkan dinarihi wa ma barrada al miran illa bi da'awati wa kuntu ma'a isma'ila fi zabi shahidan وما أنزل المزروع إلا بفتيتي وكنت مع يعقوب في كشف عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي وكنت مع إدريس لما ارتقى الأولى وأسكن في الفردوس أحسن سنتي وكنت وموسى في مناجاة ربه وموسى أفاه من أفاي استمدتي وكنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي وكنت مع عيسى وفي المهد نادقا وأتيت داود حلاوة النجمة وصرت أنا الساكي لمن كان هاجرا أدير عليه كرة بعد كرة وقفت بباب الله وهدي موحدا ونوديت يا جيلان ادخل لحضرتي ونوديت يا جيلان ادخل ولا تخف أتيت اللواء من قبل أهل الحقيقة ذرائي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الهود أمسكت راحتي وأعلم نفس الأرض كم هو النفسة وأعلم رمل الأرض أدى لرحمتي لرملتي وأعلم علم الله أوتيه روحه وأعلم موت البار أدى لموتتي وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإبن خير حتى تعرفون حقيقتي وأنا maganganun shi ba bukatar kar ka kuskura ka ɗauko ɗaya daga shi ka dingina shi Ibrahim Ibrahim ya cika baya bukatar wani abu kuma to wannan za su tabbatar muka da cewa shi da bukatar babban wali ne kwarai kuma ya kai inda ya kai kuma ya samu makamin hatmiya to amma fa duk da wannan makamin da kaji da wannan abin da ya faɗi ka san abin da ya ce lokacin da ya motsa ya tabbata shi ne hatibul auliyai aka nuna masa abin da aka nuna masa sai ibu da baki da kansa yi magana ce la tarfa'u maqami fawqa maqamil qudbil makatumi لأنه لا يشرب ولي ولا ولا يسقي إلا من باري واشتدت إلى الإطلاع على مرتبته فوجدتها معجوبة عن جميع أوليائي kar ku kuskura ku ɗauka kamar ta ba ta a kan makamin kudubul makatin shehu kiyan domin shi wannan waliyin shi ne waliyin da babu mai sha ko ishayar da wani sai a tekunsa ni innan da kafaita ta da kambama ta a cikin kujerar walita na yi kwaɗayi na yi ƙoƙari na yi shauƙin in yi ittila a cikin martabarsa sai na ga wannan martaba an haddace ta akan dukkan waliyan Allah baki dai ba wanda ya sai wannan shine Abu Yazid al-Bakkani radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi kokari akan wannan har yake fadi ke cewa yake cewa a bisbidat al-ma'arif taliban lil hukus ala ayn al-haqiqah al-muhammadiyya fa idza bayna wa bayna alf hijabin لو دنوت من الحجاب الأول لآثرت كما تأثرت الشعر إذا ألقي في النار ولا مقام شوف ذلك to ibn arabi lahadi shi ma inda zaka san ya kai wannan makami yana fadi yana cewa bina khatama Allahu bidayati fanta ilaina fala khatmin yakun laha ba'di wa ma faza bil khatmi alladhi bi muhammadin min ummati wal ilmu illa ana wahdi insha da mu Allah ya cika walitta mu dinnan daga gani da mu Allah ya cika walitta dukkan girman walitta ya kare a wurin mu babu wani khatamu da zai zo bayana duk wani khatam da kasan ya rabota da wani ilimi daga annabi Muhammadu to ba wani bane illa ni yana faɗin haka shi kenan kawai sai ga hadisi yana ce masa laisa laka ma zananta wa tamannaita wa inna ma huwa li waliyyun fi akhir zamani laisa waliyyun akramu ala Allah ta'ala minhu abinda kake zato din nan kake kwaɗayi ba naka bane kai ka samu khatamu na zamanin ka dukkan waliyan zamanin ka baki ɗaya suna karkashin shi shi ne abin da shi a cikin ke faɗi a cikin tufan ma yana ta faɗar kada ma ya hata ni fa illa an tafi jani abun fanu ba ga jilani mutanen nasu zamani fa kai ko kullu azmani to zo da tafi shi ibn arabi da ya faɗi wannan aka gaya masa wannan magana radiyallahu ta'ala anhu sai ce to shi kenan sallamtul umura ila khaliqiha wa muqawwinha na sallama lamari ga mahalicin abin wanda yake kasantar da abin wa laqad tala ma jiltu bi basirati bil buyudi li aqtali alayhi wa ala maqali wa ismihi wa ismu baladihi wa makani wa kayfa halihi fama adla'ani Allah ta'ala ala shay'in wa la shamamtu lahu ra'ihatin haslan wannan da bakin sa yake bari ya ce kai so da yawa nakan walƙata idanuwa na cikin halar gaibi in kawai yau ina duban asrarai na Allah tabaraka ta'ala ba abin da nake nema illa kujerar kudubul makatuni hatimul auliya ina nema ina take in jin hau ina nema in gane makamin kai karshe ma sai in dawo ni to ko ba zan san makamin ba ma da Allah ga ya mun sunan shi na ga dai abin ya baka ni to da Allah ko ba za a ga mun sunan shi ba a ga mun garin da yake kuma a ga mun a garin a ina yake zaune kuma yaya halinsa kai da ta Allah bai sanar da ni komai ba akan wannan kai ko ko kamshin sa ma ban ji ba sai daga baya ne Allah ya tsinka da shi akan abin da ya faɗi din nan a baya ko kuma an tambaye shi tijara radiyallahu ta'ala shi kansa aka ce masa an tambaye shi akan waliyan Allah tabaraka ta'ala baki da aka ce mai ayyuhu a'la maqaman waliyan Allah kaf su ne ne suka fi girma sai shi tijara radiyallahu ta'ala anhu sai shi الشيخ عبد القادر الجيلي وابن العربي الهادي مقامهما أعلى من جميع الأولياء إذا عبد القادر ده ابن عربي مقامه في هذا الجرمى كان ذكرا وليا الله sannan shi tijan zai ce to wa zada lillahu ala shaykhain al-mazkurain fil maqami bi amrin lam yasilahu wa lam yusra bihi fa inna fadlillahi la hadda lahu illa ma haddarahu al-haqq min an-nubuwa sai ya ce to amma fa ni Allah ya kara ni akan martabar da ibasu a cikin maqami ya bani wani lamarin da ba su kai ba ba su ma san shi ba ba su rabauta da shi ba domin falala Allah ba ta da iyaka ba wanda yake iyakance falalan Allah ce wani zaka ba ku wani ko kuma Allah dan ne kai ma wani kaza ba wanda ya sai wannan sai dai abin da ya shafi annabta ba wanda ya sai kai nan kuma annabi ya ce ummati kalmatar to sannan a jawahirul ma'ani sai Ali al ya ce wa sa'altu ana haqiqatul wilaya na tambaye shi ya nace ga mun haqiqanin walitta fa ajaba radiyallahu anhu sai shi ya ne bani amsa Allah ya kara mai yadda sai ya ce da ni al-wilayatu ammatun wa khassatun walitta akwai amma akwai khassa akwai gama garin walitta akwai keɓantacciya fal'amma walitta wata take gama gari iya min adama alaihi salamu ila isa alaihi salamu ita ce ta fara daga annabi adamu zuwa kan annabi isa alaihi salamu wal khassatu keɓantacciyar walitta iya min sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam ila khatim ita ce ta fara daga shugaban samuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa shikamakin waliyai shine shi hujjaji wal murad bil khassati abin nufi da cewa wani tace ke bantacciya shi ya manitta saboda sahi da hadi ausadil haqqi salasa ne ati alal kamali ita ce wacce ne ita isbanci da sabobin Allah guda ɗari uku a fusacika walan yunqus minha bai rage komai ba saboda hadisi annabi ya ce inna lillahi salatu ya ta khulqin manitta saboda jawahidin min hada halal janna Allah tabaraka ta'ala yana da ɗabi'u guda ɗari uku duk wanda isbanci da ɗaya zai shiga aljanna to wa hadha khasun bi sayyidil wujudi waɗannan ɗabi'u an keɓance su baki ɗaya da shugaban samuwa shi sa Allah tabaraka ta'ala cewa innaka la'ala khuluqin azim an haɗe su duka kenan wa man warasahu min aqdabi hadhihi al-ummati sharifa da kuma waɗanda suka gaji shi akan a cikin wannan al'umma har zuwa kan khatm shi kamakin wali to shi khatamu din nan waliyai suna samun ɗabi'un nan suna samun ɗabi'u amma shi khatamu ya samu ismul a'zam al-kabir al-akbar al-maqdum al-maklum shine wanda mai gora ya faɗi ismul kabir da zati ya kaɗaita da shi wannan da ya keɓe ɗahal mustafa da shiya shehun mutijjani ɗai ya san shi a cikin manyan waliyan ta'ala tun da ya duniya sai ko cikakkun na ibansa kaɗai su ke rabauta da sunan nan a dan kufiya wannan suna sai biyar da Allah ta'ala ne shi idan sai to anan ne maulan musahibul faidatar radiyallahu tabaraka ta'ala ne ke faɗi kitta wal khatmu in kaji an ce makhatmu ko kuma ya Allah tunda shi radiyallahu anhu shine to wa inda na lil qabi khatmun to kamar mun tale shi muka tace shi to wane ne wannan khatmun da kake magana sai ce wal khatmu maqamun bil qudbaniya shi khatmu din nan wani irin kujera ne makami ne a cikin qudbaniya yudriku afradul aqdabi wato eh eh kun qudbai shi ke riskar wannan kujera wa dakhalahu abdul qadir wal hadi radiyallahu anhu shi da abdul qadir jilani da ibnu arabi sun kai wannan makami yace bai yace wa khatmiyyatu shay'il akbar fawqa zalika amma khatmiyyat shay'in nan mafi girma shay'in mutum kijan kenan ta ji wannan girma fa huwa khatmul khatmi shine cikamakin cikamaki duk inda aka samu cikamaki to shine cikamaki وقد ظهر لكل من نور الله بصيرته نسخ طريقه لجميع الطرق شو يتي حقيقة الأمر يا بينا دون وند الله يحقق zuciyarsa idan basirarsa zai ga yadda ɗariƙa shudiyan take shafe dukkan ɗariƙu tana mai da su babu wa kaunihi akhir man ja'a bi ɗariƙatin kuma in ka lura inda zaka yadda lallai shudiyan shine ya tabla auliya shine karshen wanda ya zo da ɗariƙa لأنه ما رأينا بعده من أتى بطريق domin bayan shi da mu ba mu ga wanda ya sake zuwa da wata dariƙa ba in kuma in tafa'an nasu biha babu wanda ya zo da dariƙa bayan shi da har mutane suka amfana da ita intifa'an haqiqiyan amfani na gaske wa huwa wusulu man saraka biha ila Allah ma al istiqamati tamma menene ma'anan amfani na haqiqa shine saduwar wanda ya karbe ta zuwa fadan Allah tare da istiqama ta kakka wannan magana ko kai da kake cikin dariƙa ce jami'a in baka samu wasuli ila hadratin Allah tabaraka wa ta'ala ma al-istiqamati tamma ba sai ma dan kallo ne kawai sai dai kai dinga yawo da tarbi da an yi magana ta zo da ka haka abubuwan mm to shi ne yace to wa idan lam takun dariqatun ba'da dariqatihi to in ka lura da wannan zaka ga babu wata dariqa bayan dariqa shofi gani wa ilmuddiyat ko da ko ya zo ya ƙarya ya da'awa ya ce shi waye an bashi dariqa sai yace to gurbi ya ba shi amsa imam al-gurbi ya ce wa da'awi ma lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha asyaw wato da'awa waɗanda suke da'awar abu kuma a zo binciken abun a gaba ta tsaya kan abun ba ko ainihin abin da suke da'awa yana bayyanar wa cewa su masu da'awar ƙarya suke yi ba nasu bane abu a nan ne mutane ba san bambancin da'awa ba idan mutum ya yi da'awa abin da ya yi da'awa aka gan shi akan abin cif ba suna abin da'awa ba sunansa a tahaddus bi ni'matin lahi idan mutum ya yi da'awa aka kalle shi ba a gan shi akan abin ba to makarici ne sai a ce mai dan da'awa amma sabanin haka to ba a kiran mutum a ce masa kan da'awa to a nan akan wannan makami ne sai Muhammadin Nazihi mai turrat na kharida yake yi wa shi tijani kira yana ce da shi huwal barzakhul a'la wa usul wasa'il wa yanbu rahmatin wa baharul haqiqati fajl khatim wal maktum sunni indahum da khatim wilayati wa kitman rutbati bihi khatama al maula kamal wilayati kama khatim al ra's al juruh wa kitmati sai yanzu khatiman zuhura wilayati falaysa wali ba'da wujud mashiyati wa inni kalaytuhu abal fayd innahu yuliddu jami' al alamin bi faydati فكل ولي كيف كان بفعله ومدة بقدر ما له من فضيلة من أول نشأة الأوالي كلها إلى اللفظ يسقي كل فرد وذر أنا مقامي tun daga farkon awalimul hissiyyah wal ma'nawiyya tun da Allah tabaraka wataala ya kaji halitta kaf baki ɗayan halitta har Israfilu ya dauki ƙaho ya busa to shi ki gani shi ke shayar da dukkan halitta Allah kwayar zarra baki ɗaya yace fa ma fara min zatin nabi Muhammadin تلقنوا ذات الختم دون وسيلتي كما تتلقى كل زيد من انبياء ورسل عليهم جميعا تحيتي فمنها تفرقت سيوف الخليقة فما سرتني إلا وفادت بقسمتي بواسطة الختم التجاني أحمد أبن غير قلب زاد سر وجارتي ولا تخشى من يرد عنك مقالتي سوى جاهل أو منكر شمس بهوتي أدى الأنبياء والرسل كل يباشر غيوبه من كتاب أهل النبوة to sai ya ce to ƙarshen bayanin sai ya ce fa nisbatuhu lil arifin ka nisbatul khawas li ammatil lurf da ta katmaki in baka san shehu tijani ba danganin shehu tijani da dukkan masana Allah kaman danganin khawasul ummati ne ga ammawa kaman misalin a tada wani babban kudiri a samo wani anni wanda bai san ma ina addini bai ba illa kawai wannan alula alula kawai zan ne sallama bai san ya take ba to a ta da kurji a haɗa su yana da za su haɗu ko su biyu ya isa haɗu da kurji to balle an to tsakanin shi su da sauran wani kai ka ce a ta da kurji na a samu an misali mutumin da ya musulunta yanzu aka nuna mana yadda ake sallah bai ma gama sanin ya take ba to a haɗa shi da kurji to bambancin shi su da sauran wani yace kai maqamuhu la yadrihi illa muhammad lahu fi muhammad yace khairu waqfati makamin zai tijani babu wanda ya san shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a cikin makamin halara Muhammadiya yana da wani irin kyakkyawan matsaya a wurin yana da wani makami a wurin وليس لأقداد ولا لمفاتيح بها خصه الله بها الله خصه يصلي ومن النبي وليس لعارف وصول مقامه وقد صرح النبي بذلك وسيلته هو السعي هذه بالمنى والسعادة في نظرة وجه المصطفى وبتوبته فأنا يا كما لله wanda bai san inda muka dosa wajen ce to wai wannan wane ne aka dinga kuranta shi bari ka ji shi tsaf daga haihuwar shi in baka san shi ba shine jagoran mu limamin mu wasudan mu zuwa ga Allah Ahmadu dan Muhammadu wanda mahaifinsa Muhammadu yake da daki a cikin gidansa baya ambatan wani a dakin shi kuma baya ambatan sa ya amsa rauhanai suna zuwa su bada gabansa suna cewa me kake da bukata yi maka sai ya ce ukurkuni baini wa bainan lahi la hajata li duk ta'alluqi bi wallahi sai ku bani wuri ban da ban ta'alluqi da wani Allah ni Allah ne kawai na sa gaba sannan wannan Muhammad ma yafi sai sunan babansa Muhtaru babansa kuma sunan babansa Ahmadu Ahmadu sunan babansa Muhammad shi Muhammad din nan shine wanda ya kai wata irin martaba wadda muka faɗi din nan sai Tijani ya ce ya rufe ilimi 72 cikin ilimin annabar Allah Muhammad sai da yi shekara ashirin da uku idan zai fito waje sai ya rufe idan ba dama ya bude idan shekara ashirin da uku yana kan wannan kubira domin ne an tambayi jirgin aka ce me yasa kakannin na jirgin rufe ido ce idan ya bude ido duk wanda ya haɗa ido da shi idan ya rabu da shi zai koma ga Allah ba zai iya rabuwa da shi saboda yana ɗauke da wasu asirarai na Allah tabaraka ta'ala ya Allah maulamu sai abakar sosa da muke gani yana rufe ido din nan makamin ne shi ne dalilin da ya zaka ke ganin ba abu da yawan sai ga abin kai ko baka san dalili ba ka dauka wata abu ne wasu ilimai ne aka ɗiba in an buɗe idan wani abu zai faru to haka al'amarin yake to shi wannan kakan shi tijan shi Muhammad shi ne farkon wanda ya zo garin Aina Madi daga cikin kakanni sai tijani ya zauna yayi aure har ya suka hayayyafa shi kuma sunan babansa Salim shi kuma sunan babansa Adil Idi dan Saidi Salim dan Saidi Ahmadu Muhammad Ahmadu nan ake masa lakani Ulwani shi kuma dan Saidi Ahmadu dan Saidi Aliyu dan Saidi Abdullahi dan Saidi Abbas dan Saidi Abdul Jabbar dan Saidi Idris dan Idris dan Saidi Ishaq dan al-Imam Zainul Abidin dan Saidi Ahmadu dan Saidi Muhammad al-Mulk Abu bin Nafs Zakiya wanda shine farkon wanda ya fito daga Madinatul Munawwara cikin kakannin Sufyan a cikin karni na biyu a cikin daular a Abi Ja'far al-Mansur saboda wata waƙi'a da ta afkuwa wannan zamani ya zo magaribul aqsa ya zauna da ƴaƴansa shi kuma sunan mahaifinsa sai bi Abdullahi al-Salim shi kuma dan al-Imam Hassan al-Musanna shi kuma dan al-Imam Hassan al-Siddi shi kuma dan maulanmu amirul mu'minina sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wanda kowa ya sani shine kofar ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine ainihin wato mijin sai da Fatima Zahra alaiha salam yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake wato shi kuma shugaban samuwa al-illa shuhudi wato shugaban Annabi Muhammadu dan Abdullahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine shine kakannin zuciya radiyallahu anhu to barka ji shi shi din nan wanda kaji muna magana a kansa wato an haife shi ne a wata alƙarya da ake ce da ita aina maji shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin sabintin ta ta samu aka haife shi bayan nan ya haddace alkurani yana shekara bakwai ya kai duk inda ya kai cikin shekara ashirin ya zama bai da malami iyayensa suka yi masa aure suka yi masa aure shekarar da suka yi masa aure shekarar suka yi wa bati hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida sabintin fifty three iyayen shi su jan suka rasu a rana ɗaya suka rasu mahaifinsa sai bi Muhammad da babarsa sai da Aisha suka rasu a rana ɗaya sai su gane da shekara ashirin daga nan wani irin haske na Allah tabaraka wa ta'ala ana kiran hasken nurul jazzur rabbani ya zo ita ki zuciyar shehu tijani idan wannan haske ya zo ya da zuciyar wali to ba zai ƙara jin daɗin abin to ba zai ƙara jin daɗin abin sha ba balle zama da iyali ya kira amarya ya ce to ke kina buƙatar kwanciya angonki yana buƙatar tsayuwa saboda ta kinga an sha bambam saboda haka idan za ki yadda ki jira ni bukata ta ta biya ba za ki yadda zan ba ki dukiya ki je ki aure kace menene bukatar ta yace in yi ido biyu da zatin ma'aiki ba a bacci ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manyan waje suke ganin shi a fili ni ma bukata ta ce shi kenan to tijani sallame ta to tijani fara mujahada zuciyarsa da riya da zuciyarsa har wato shi kenan lamarin sai tijani ya shahara ko da yake ƙarshen bayan Tijjani bukatar ta samu to Tijjani ya sai bayi guda biyu ya yanta su sai da mabruka da sai da mubaraka suka haifa masa yaya guda biyu sai Muhammad al-Kabir wanda ya shahada wurin yaki da kuma sai Muhammad al-Habib wanda ake cewa Muhammad al-Sagir shine wanda ya gaji Shehu Tijjani a cikin hijira ta 1344 1863 ya gaji Shehu Tijjani to daga nan sai da yarabi Allah ta'ala ya fita daga garinsa ya shagaltu da ibada da gudun duniya da taskiya a cikin farkon lamarin sai yana ta neman ahlun nazahat wa taskiyati farkon wanda shi da yarabi Allah ta'ala ya fara haɗuwa da shi daga cikin manyan waliyai ya haɗu da Sheikh Tayyib bin Muhammad bin Abdullahi bin Ibrahim al-Yamlahi al-Alawi shi ne farkon wanda shi tijani ya haɗu da shi sannan shi tijani ya haɗu da wani babban wani ana ce da shi a shek muhammad bin al-hasan al-wanjali wanda lokacin da suka haɗu da shi tijani kamun yau shi tijani magana sai da yake masa innaka tudruku maqamu shazali kai din nan zaka rasu maqamun abul hasan shazali shi kuma yayi wafati hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyar sannan shi tijani ya haɗu da wani babban wali ana kiran shi a shek abdullahi bin sayyid al-arabi bin ahmad bin muhammad al-indusi sannan shi ne wanda lokacin da suka ce shi tijan kamun su rabu da ya rike shi tijani shi masa Allahu ya akhudhu bi yadika Allahu ya akhudhu bi yadika Allahu ya akhudhu bi yadika Allah ya riko da hannunka Allah ya riko da hannunka Allah ya riko da hannunka shi kuma yayi wafati hijira na shekara 1188 kaliban shi tijan sai bi Allah razu shi mai wanka ya shirya shi ya binne shi to daga nan sai tijar da Allah ta'ala ya yi kokari akan al'amura masu yawa kwarai da gaske ya karbi dari ku da yawa kamun ya sadu da abin da yake so ya karbi tashiya dari da ya karbi tarikati tazaliya ya karbi sa'adiya ya karbi tarikati rumiya ya karbi tasiyati ya karbi tarikati sha'baniya ya karbi tarikati kashmiya ya karbi hamdawiya bayraniya ushaqiya bakariya umariya usmaniya alawiya abbasiya ya karbi zainabiya isawiya magribiya bakuriya haddadiya gaidiya hijriya shakariya rumi